الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna ranar talata sha biyu ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da biyu ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara dubu biyu da ashirin da uku za mu ci gaba da karatun littafin alwitiriya wanda aka rubuta domin yabo da ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da za mu tashi yau darasi na 47 a shafi na 93 to yake cewa bi haƙƙi man ahsanun nasi tal'atan wa man akramul khalqi ibtida'an wa raj'atan faqulu rasulullahi ya qaumi sur'atan sifuhu bima shi'tum kamalan wa rif'atan فقد, فقد جل عما حل فينا من النقص لقد سبح الحصباء في وسط كفه وسد عليه الأنكبوت بكهفه وعشش إذ ذاك الحمام بلطفه صفي إذا تحد المطايا بوصفه رأيت لها الأكوار تهتز بالرقص إذا سمعت ذكر النبي مردداً يلذ لها يلذ لها من وجدها نجم الحدا ولملا وهذا المصطفى علم الهدى صباح ومصباح ونور لنا بدا يقص ظلام الشرك قصا على قص تزايد شوقي للحبيب محمدي فيا تاليا أمداحه لي فجددي لعلي أراه في القيامة مسعدي صفوفا لديه الخلق توقف في قدي فطوبى لمن فطوبى لمن يدني وويل لمن يقصي وويل لمن يقصي تو da yi ƙusi ya kamata faɗuba liman yuduni wa wailun liman yi ƙusi saboda kafi to ya ci gaba da bayani dangane da sifofin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa bi haƙƙi mu ina haɗa ku da Allah ko ina muku magiya shi ne bi haƙiƙunmu. Man ahsanu ba ahsana ba ne, man ahsanun nasu tal'atan, waye ya fi kyakkyawan tal'atan bayyana cikin mutane. In ba manzan Allah ba sallallahu Alaihi wasallam, mana waye kai shi, aila ahada, to shi fi kowa kyakkyawan bayyana. Ta yadda in ya riga ya bayyana, to bayyanarsa za ta ƙawatar da komai sannan wa man akaramul khalqi wane ne ya fi yawan karamci cikin halittu ibtida'an a farkon lamari yana nufin nan duniya tunda shi ya zo da addinin musulunci zuwa da addinin musulunci da ya da risalar da Allah ya turo shi a ga wannan karamci ne wa raja'atan da kuma gobe kiyama saboda gobe kiyama shi kadai ne Allah ya ware da shafa'atul uzma wanda za a yi to duk shi Allah ya girmama da wannan sai ce to faƙulu ko ya ƙaumi ya ku mutane na faƙulu ku faɗa rasulullahi ku ce manzon Allah ne sur'atan kuma ku faɗa da gaggawa ba tare da wani jinkiri ba don dama shi ne sai ce sifuhu ku siffanta manzon Allah bi ma sha'itum da abin da kuke so kamalan amma hana kamala warif'atan da kuma ɗaukaka duk wani abu wanda yake na kamala ne abu ne mai kyau babu na ƙasu a cikinsa kuma baya cikin sifofin Allah to ku siffanta manzon Allah da wannan domin faƙad haƙiƙa jalla manzon Allah ya girmama amma daga barin halla abin nan da ya sauka fi na gare mu minan na ƙasi na tawaya duk wasu abubuwa na rashin kamala to shi manzon Allah Allah ya tsarkake shi daga wannan laƙad haƙiƙa alhasba'u tsakuwa sabbahata ya tasbihi fi wasti kafihi a tsakiyar tafin hannunsa yana cikin mu'ujizojin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka duba kutubu siyar an yi ta kawo wannan hakanan wala an kabutu gizo-gizo sadda ya rufe alaihi a kansa bi kafihi wato lokacin da ya shiga kogo lokacin da ya shiga kogo lokacin da za su yi hijira to cikin ruwayoyin da ake ruwaitowa a cikin kutubu siyar an ce bayan sun shiga kogon gizo-gizo ya zo ya gida ya rufe kofa kogon har da kurciya ma duk da wannan riwaya malamai masu kula da isnadi sun ce bata tabbata ba amma dai akwai shi rubuce a cikin littattafan sira amma ta fuskar isnadi kuma abin bai inganta ba wa'ashasha alhamamu kurciya wa'ashasha ta yi sheƙa ma'ana ta yi gizo izraka a wannan lokaci da suke cikin wannan kogon bilitufihi saboda tausayin Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ma duk wannan haɗe yake da wacce ruwaya, amma isnadance bai inganta ba. Akwai ruwayoyi da dama da ake kawowa cewa maciji ya ciji sayidina abubakar da waye-waye duk wayannan labarukan ba su tabbata ba ta fuska isnadi. Amma za ka yi ta ganin su a cikin kutubus sira. littattafan kutubu siyari littattafan sira za ka yi ta ganin su safiyun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsarkakakke ne sai ce iz lokacin da tuhuda ake gargada almaɓaya raƙumma bi wasfihi kuma mahaya raƙumman suna bayyana sifofin manzon Allah suna yabonsa. su ne masa kirari to a wannan lokaci ra'aita za ka ga laha ga sura ƙumman al'akawara siriddan da aka ɗora musu ta hatazzu suna girgiza suna motsawa bin raƙasi su ma suna rawa su ma suna jin daɗin yabon da ake wa annabi ba ma mahayan ba siriddan da ke kan raƙumman su karan kansu motsawa suke yi sai ce iza lokacin da sami'at sura kumman suka ji zikiran nabi an ambaci manzon Allah muraddada kuma ana ana kwankoma shi su ma daɗi suke ji sai ce a nagamul hada sautin mai kora raƙumma ko masu gargaɗa raƙumma na gamu wannan sautin na ziza na waƙe da suke yi alhada ko alhada shi kuma jam'u hadi alhadi bilha shi ne mai kora raƙon mai to sautinsu ya lazzo yana yin daɗi laha ga raƙon nan min waje da ha saboda tsananin shauƙi da begen manzon Allah da suke yi sallallahu alaihi wasallam sai ce a walimla me yasa ku hakan ba zai faru ba ya ce wa hazal mustafa wannan abin zaɓi da kake gani alamul huda shine dutsi na shirya babban dutsi ko tuta babba ana kiranta da alam sabahun manzon Allah alfijiri ne in ya bayyana duk wani duhu ya yi wa shi wa misbahun manzon Allah fitila ne wa nurun manzon Allah haske ne lana gare mu sai ce bada da ya zan ya bayyana a cikinmu ya ƙusu manzon Allah yana yanke zalama shirki duhun shirka ƙasan matuƙar katsewa ala ƙasi bisa ga katsewa wannan takidi ne ma'ana manzon Allah da ya bayyana duk wata duk wani duhu na shirka sai ya yanki in ma kana ganin shirka a yanzu cikin al'umma to wasu ne suka sake dawowa da ita ko da ya zo shirka duhun shirka ya mamaye duniya to amma da wadda ya zo da ita gaba ɗaya sai ta yanke wannan shirka ɗin bayan ya bar duniya kuma sai aka sake samun shaidan ya sake dawo ma mutane da wannan shi yasa za ka yi ta gani hatta cikin masu da'awar musulunci ana samun suna shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka alƙasu bi ma'ana alƙatsu biswadi ta zaya da shauƙi begena ta zaya da ya daɗa ƙaruwa lil habibi muhammadi lil habibi ga masoyi Muhammadi annabi Muhammad. Faya taliyan munada ne na kira a gairu makasudin. Faya taliyan ya kai duk wani mai karanta amdahahu baitocin yabo ga manzon Allah. Sai ce fajaddidili da Allah kaɗan sabunta min kaɗan kwankwanta min ina jin daɗi an rera min baitocin nan la'alli mai yiwuwa a rahu in ga manzon Allah sakamakon haka fil kiyama ta ranar tashin kiyama mus'idi ina mai sama aljanna sai ce sufufan alhali lokacin da muna sahu ladaihi a wurinsa muna neman ya je ya nema mana ceto wurin Allah a lokacin da ya ce alkhalku halittu tu kafu an tsayar da su fi gadi a gobe ranar tashin kiyama ba wanda ke motsawa ba aljanna ta tabbata wasu kuma sun ce ismu shajaratin filjanna suna wani itaciya ce wata itaciya ce cikin aljanna wasu kuma sun ce a hali kyakkyawa shine tuba fatsuba liman yudini murna da albishir da hali mai kyau ya tabbata liman ga wanda yudini manzon Allah ya kusanto shi wa wailun kuma babbar azaba ta tabbata liman ga wannan da yi kusi manzon Allah ya nisantar da shi aga ya nuna bai tare da shi kenan wanda ha gani kusa ga manzon Allah na tashin kiyama to mabiyansa ne wanda ɗan bid'a ko maƙiyinsa to manzo Allah zai ce fasuhukan fasuhukan a yi nesa da su ban san su ba sai ce tawassal ka yi ƙoƙarin riƙon tsani iza ma kunta lokacin da ka kasance fi shiddatin cikin tsanani bihi da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan yana da ma'ana guda biyu wadda yanzu yana nufin tawassuli da ta hanyar aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ma tawassuli mana in ka shiga tsanani ka shiga bala'i yi kokari ka riƙe sunnar manzon Allah to wannan za ta zama maka wasila na yayi maka wannan musibat to wannan haza mashru duk wanda ya koyi da sunnar manzon Allah tunda manzon Allah ya zo da sunnar to yana daga cikin at-tawassulu bil a'malis salihah amma abin da ya shafi tawassuli da zatin annabi to wannan sai in yana da rai za ka iya zuwa inda annabi ka ce ya yi maka addu'a ko ya nema ma gafara Allah ko ya yi maka kaza shi ma haza tawassulun mashru'un lokacin da shi annabin yake raye na uku akwai at-tawassulul bid'i shine ka ce Allah ya baka kaza don haƙƙin annabi ko don girman annabi ko don alfarma annabi to wannan babu hadisi sahihi da ya tabbatar da shi to shi yasa malamai sun ce bid'a ne ba dan manzon Allah bai da girma bai da a'a yafi kowa falala yafi kowa girma yafi kowa ɗaukaka saboda abin ibada ne to shi yasa malamai suka ce ba za a yi ba to in wannan yake nufi to wannan bid'a ne ba a tawassuli da haƙƙin annabi kuma ga zahiri ba shi yake nufi ba tunda bai kawo a haƙƙin annabi ko wani abu da sauransu ba. Wala ta kakka ji tsoro min raibin, min raibin zamani na daga musibin zamani, wasu abihi da tsananinsa. Inda ka yi aiki da waccan magana, to karka ji tsoron wai zamani zai zo ma da wata musiba ko tsanani. iza lokacin da kunta ka kasance min ƙaumin nabi cikin mabiyan manzan Allah shi ne ma'anar ƙaumi a nan ba mutane annabi ba a mabiya manzan Allah wa hizbihi da jama'arsa da ƙungiyarsa an gane wannan ko? saha ya wartsake ma'ana ya fita daga cikin magagin maye man sahawan da yake ya fita ya ce amma na hannu mu kam a sakara muna nan ciki muna nan buge amma hubbi hubbihi da su annabi ba giya mun kasha ba shi wanda ya wartsake daga barin san manzo Allah ya wartsake amma dai mu muna nan a buge wa arwahuna rayukanmu fi gusi tana cikin makwara min shauƙi ahmada daga tsananin shauƙin manzon Allah ba'ana suna cikin wahala kullum wahala shugiftu an lullube zuciyata bi madhil hashimi da da yabon manzon Allah al-mufaddali wanda aka fifita shi akan kowa sai ce bi kulli makanin kuma akan kowane bagiri fahuwa shi kaga wannan yabo na manzon Allah fihi akan annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma akan wannan bagire ma'ana yabon annabi a cikin duk wani bagire kamandali to haka yake kamar wani turare da ake kira mandalu sunan turare na yana da kamshi sosai kamar almiski yake wayan an ka zo ga wuri aka yabi manzon Allah to zaka ga wurin yayi haske yayi kamshi kamar an fesa turaren mandalu. Sai ce wa ƙultu na faɗa linashirin raudi ga yaɗa turare ko ga ƙamshin rauda ƙabarin annabi sallallahu Alaihi wasallama fi kulli mahfali a cikin duk wani taron jama'a. sai ce sili ma'ana ya nasmatar rihi ya iska mai ƙamshin daɗi sili ki sada ni da manzan Allah ko da ƙamshin raudan manzan Allah wankuli ki naƙalto min shi ki kawo inda nake nima in ɗan shinshina wahamili kuma ki ɗauki salami sallama ta ilal hadi zuwa ga mai shiryarwa shine manzon Allah ki ce ina gaisai wa ashwa kana sannan kuma halin da muke ciki na shauki ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qussi in ki je ki bashi labari da wane da wane da wane da wane suna can suna shauki ga annabi eh to duk wannan dai a salo ne na bayyana halin da yake ciki da kuma nuna damuwarsa da takaicinsa na rashin bai samu kai ziyara ga manzon Allah ba. To duk wannan mubalaga ce, ba zahirinsa yake nufi ba. Fadai tukumu rayuwa ta fansa ce gare ku, sai ce lau da a ce zukutumul yauma kun ɗanɗana a yau habbatan koda ƙwaya ɗaya ce. min alhubbi na son manzon Allah wanda Allah ya jarabe ni da shi ko ya same ni to ma kuntum da ba ku kasance ta zuruhu kuna ziyarta annabi gibbatan lokaci ba tare da fashi ba ma'ana da kullum kun kai ziyara ga manzon Allah shi ne gibba abinda ake yi ko da yaushe sa a zuru ka gibbatan zan dinga kai ma ziyara kullum ba fashi to wai inda a ce an ɗan yanko musu ko da ƙwaya guda na son manzan Allah aka sa musu a zukatansu to da ba su daina kai ziyara ga annabi ba da kullum sai sun kai saboda son zai dinga zaburar da su sai cewa kuntum kai za ku kasance fanaitum za ku ƙare ku yi fana'i fihi a cikin manzon Allah misla na ku zamo kamar yadda mu ma mun ka ƙare wajen son manzon Allah ragabatan saboda kwaɗayi sai ce su duran kaga zukatanmu ba ba'ana mun cika su sai ce alaihi akan manzon Allah mahabbata amma wajensu mana da za a zo a tsaga zukatanmu za a gaba komai in ba son annabi ba sai ce faja'at saboda haka zukatan nan namu suka zo ka naƙashin kamar zane lilkhawatimi ga zabba filfasi a tsakiyar zabban to kamar a yi zane ga tsakiyar zobe to haka zukatanmu sun haka sanci da son manzon Allah silu ku sadar da ashiƙan mai bege ƙadi haƙiƙa sara ya zamo kalhaba kamar ƙura fil hubbi wajen soyayya alhaba'u ne akwai hamza amma an shafe saboda wazani ya hinnu yana yin shauƙi da bege ila tilkal manazili zuwa ga waɗancan masaukai na manzon Allah war ruba da dausayin ne jam'u rabawatin to yanzu a yi jam'i sai a ce arruba bi dammin ra'i an gane ko sai ce falillahi ma ahala sai ce falillahi mamaki ya tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala ma ahala me ya kai zaƙin alwisala saduwa da manzon Allah shi dai bai san abin da ya kai wannan abin zaƙi ba wa'aza ba kuma me ya kai shi daɗi sai ce sabbin ga nan gaba sabbin mai bege saba ya karkata lissaba zuwa ga iskan gabas asaba shine iskan da ke fitowa gabas li ahmada domin ya je ya sadu da manzon Allah ƙarsa ba hakika ya riga ya karkata ma'ana ya yi shiri ya yi tanadi na ganin cewa bari ya je dai ya haɗu da annabi da kasan iskan gabas na fitowa to haka shi ma ya karkata a ɓangaren gabas nasimarsa ba iskan gabas sai ce nusi ki bayyana sababatahu soyayyarsa ko da bai samu zuwa ba to ke iskan gabas ki ɗauki wannan ƙaunar tashi da begin nashi ki tafi da shi ƙusi kuma in ki je ki ba da labarin shi ga manzon Allah ce to akwai wani nan masoyinka mabiyinka bai samu zuwa ba to amma kuma ga abin da ke cikin zuciyarsa na ƙauna da bege to wannan shi ne nan za mu kwana sai wani ta- sati sai mu tashi baiti na gaba aral mukhlis da'il muti al'amri yahimu idza idza janna zalamu bi zikri Mm. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته